الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقودة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باكر ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو سيدنا الله a wannan yammaci ne albarka yammaci na talata shi daga watan ramadan tara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma ya yi muwafaka da ashirin da takwas watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya alhamdulillah muna gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda da faralansa da rahamarsa ya ba mu ikon da damar mu sake zama da rubuci gaba da karatuttuka da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka muna cikin tsoron hud za mu tashi yau daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هنا ربك بجي سبحانه وتعالى الله يكفي أذنه لعباده الله يسترى من الأمر يبيع من بقاته ودوني للاهرة الله يباه لافيا وبندر زمن لافيا da kuma kasar musulmi gabaki daya a fadin duniya tsautsayi da bala'i da fitintinu da suke damu al'ummar musulmi a kota ina Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya yaye na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أعادهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا محتمون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إنهم اعتراك بعض آلهتنا بالكون قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخرج ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا dan uwa ubangiji subhanahu wataala da ya bayyana mana a ayoyi da suka gabata wanda muka karanta su isfa ta annabi nuh alaihi salam da kuma abin da ya faru tsakaninsa da al'ummarsa tun daga lokacin da ya zo yana kiransu zuwa ga tauhidi zuwa ga ibada sun zo sun tashi sun ƙaryata shi sun haɗa kai kan sun saba masa ya ta yi musu haƙuri har zo lokacin da haƙurinsa ya ƙare har cikansa ya yi musu addu'a ya roƙi Allah akan cewa Allah ya hallaka su ubangiji ta'ala ya amsa addu'arsa kuma alƙawarin hallaka su yayi kuma Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya hallaka su gabaki ɗayan su tun daga farko har ƙarshe babu wanda aka bari a doron ƙasa a wancan lokaci sai wanda ya yi imani da annabi Nuhu alaihi salam kaɗai. Da Ubangiji subhanahu wata'ala da wannan sai kammala ta to sai ya ci gaba da ba da tsiffa na wasu annabawa manzanni a nan Allah ta'ala ya ba da tsiffa na annabi na biyu a cikin wannan sura shi ne annabi hud alaihi salam shi ne Allah ta'ala yake cewa wa ila adin akhahum huda wa ila wannan wawu din nan afafi ne ayi afafinsa akan jumla ta wal arsalna nuhan wato arsalna ila adin akhahum hudan saboda haka sai zama akhahum innan maf'ulun bihi ne da fi'ili wanda aka shafe shi wanda ana kaddara shi da arsalna sai zamanto hudan innan badal ne daga akhahum وبدل المنصوب منصوب عطف قصة على قصة عطف القصة لأكل قصة قصة النبي هود أكي عطف انت أكل قصة النبي نوح عليه السلام النبي هود عليه السلام yana daga cikin jikoki na annabi Nuh alaihi salam saboda yana daga cikin ‘ya'yansa shi hud ɗa ne ga wani mai suna abdullahi abdullahi kuma ɗa ne ga sam ibn nuh alaihi salam adin ɗin nan suna ne na ƙabilarsu wanda wannan kabila ake ce da ita Ad, kabilar Ad. Aka ba ta suna daga sunan baban kabila ko kuma aka ce kakan kabilar su. Mai suna Ad ibn Uwaf ibn Iram ibn Sam ibn Nuh alaihi salam. Wa ila Adin akhahum Huda. Kuma shi annabi Hud alaihi salam aka tura shi ne bayan annabi Nuh alaihi salam mubasharatan malama suka ce tsakanin su shekaru 800 tsakanin annabi Nuh da annabi Hud alaihi salam amma kuma shine annabi manzo da yazo bayan sa abinda zai tabbatar da wannan shine fadin Allah ta'ala a cikin suratul a'raf a wajen bada qissa ta annabi Hud alaihi salam lokacin da annabi Hud alaihi salam yake gaya wa al'ummar sa'adawa wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta kutuno lokacin da Allah ta'ala ya sanya ku kun zamanto wato khulafa'a khalifofi mutane ne wanda suka mai gurbin al'ummar annabi nuh alaihi salam bayan annabi nuh da al'ummar suka tafi saboda haka shi ya zo ne bayan annabi Nuh alaihi salam ubangiji subhanahu wataala ya maimaita ba da wannan kissa ta Hud alaihi salam a cikin alqur'ani mai girma wurare daban-daban har so tara a cikin surori tara daga cikin surorin alqur'ani mai girma kuma dukkaninsu suwar ne makkiyya babu sura madaniya a cikin ku wanda a cikin Allah ta'ala ya bayyana qissa ta annabi Hud alaihi salam da al'ummar sa'adawa wannan wuri a cikin Hud shine wuri na biyu wuri na farko shine suratul a'raf biyu kuma wannan shine suratul Hud na uku shine suratul shu'ara كذبت عاد المرسلين نبؤ شنو سورة العنكبوت في سورة العنكبوت نبير شين السورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق نشد شين سورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف نبق شين سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته حرمين نتقص شين سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى نقر شيء نترى شيء سورة الحاقة فأما عاد فأهلكوا بريح صفر عاتية waɗannan wurare guda tara su ne wuraren da Allah ubangi subhanahu wataala ya ambace isa ta annabi Hud alaihi salam da jama'ar sa adawa anan za mu karanta abinda Allah ubangi subhanahu wataala ya labarta mana shi a game da labarinsu. Wa ila adi a hahon huda, wato ya annabin Allah, ka tuno da su lokacin da muka turawa adawa, ƙabilar adawa, ɗan uwansu daga cikin ƙabila, ɗan uwansu daga cikin jininsu, wanda yake da suna Hud alaihi salam. shi muka tura shi zuwa gare su Allah ta'ala ya ambace shi da cewa dan uwansu wa ila adin akaho saboda ta fuskan kabila kabilar su daya jinin su daya dukkan din su ƴan uwansa ne suna cikin gari guda daya an gane da kyau kuma dukkanin su larabawa ne na ainihi larabawa ne na asali قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره النبي هود عليه السلام da yazo sai ya kira mutanensa jama'arsa yace da su ya ko mutane na اعبدوا الله ina kiran ku da ku kadaita Allah ku kadaita Allah a cikin ibada ku bautata masa shi kadai saboda ba ku da wani abun bauta bisa ga cancanta sai sai Allah subhanahu wata'ala in antum illa muftarun ku kam ba komai ba illa maƙaryata ne waɗanda suke ƙirƙira wa Allah ta'ala ƙarya su jingina masa ƙirƙira wa ubangiji subhanahu wa ta'ala abokin tarayya gumaka waɗanda ba sa ji balle su amsa mutum balle su kaɗi ibadarsa amma tsabagen ƙarya za ku ƙirƙiru su wa Allah ku ce waɗannan su ne allolinku su ne za ku bautata musu saboda za su amfane ku saboda haka wannan kan ba komai ba illa ƙarya ne tsantsa in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alayhi ajra ya ku al'ummata ya ku jama'ata ni kam cikin wannan da'awa da nake muku da nake muku wannan kira da nake muku don ku bautata wa Allah ba na tambayan ku komai na sakayya daga cikin abin duniya ba ni da kodai ba ni da nufin ku ba ni wani abu don ni in amfana da shi ba ni da wannan kuma ban tambaye ku ba kuma zan tambaye ku ba in ajriya illa ala alladhi fatarani ni kan sakayya ta ba ta wurin kowa sai dai tana wurin Allah wanda shine ya kirkira ne ya fara halitta ta ya halitte ni ya tsamar da ni daga babu afala ta'qilun yanzu ina hankalin ku yake ne ba za ku hankalta ba ba za ku yi hankali ba ina hankalin ku ya tafi ne waɗannan gumaka menene amfanin su wani irin amfani za su yi ku ne kuka tsera su da hannunku ku kuka yi kuma za ku ce za ku kotata musu za ku bautata musu ku ce wai su amfane ku to ina hankalin ku da yake a fala ta aqilu yanzu ba za ku yi hankali ba kuwa waye ne kuma ku da hankali ne abun nufi wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku al'ummata ina jaddada kiran ku ina matsa muku ina dagewa ina nema daga gare ku ku nemi gafarar Ubangijinku tabaraka wa ta'ala daga shirkan da kuke yi daga wannan kafirci ku nemi gafarar Allah ta'ala thumma tubu ilayhi sannan ku jaddada ku dage a wajen tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabe muku kurakuranku ya yabe muku zunubanku musamman zunubi na kafirci zunubi na shirka babban zunubi ne ko da haka ku nemi gafarar Allah ta'ala ku tuba zuwa gare shi Allah ta'ala mai karban gafara ne mai karban tuban bawansa idan ya nemi tuba da gare shi thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum midraran lalle idan kuka nemi gafarar Allah ta'ala kuka yi istighfari kuka tuba to ai Allah ubangiji subhanahu wata'ala zai sake muku sama ta ƙulƙula ta saukar muku da ruwa mai yawa shi ne ma na yurtili sama'a alaikum midrara ta saukar muku da ruwa mai yawa wanda zai ishe ku malaman suka ce abin da ya sa ya ambaci musu ruwa idan suka yi istighfari saboda a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya jarrabe su da fari da rashin ruwa har tsawon wasu shekaru ruwa baya zuwa musu idan ya zo kuma baya isar su suna fama da wahala shine yake da su maganin kawo muku ruwa shine ku istighfari ku tuba ga Allah ta'ala idan kuka yi kuka yi haka to Allah ta'ala zai sake muku sama da tura ta da tokar muku da ruwan sama mai yawa wanda zai ishe ku ya ishi dabbobin ku wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma zai ƙara muku ƙarfi a kan ƙarfi da kuke shi da shi ƙarfinku na jikinku lafiyar jiki ita ma istighfari da tuba za ta ƙara muku ita sannan ƙarfinku na wadata na arziki laji istighfari da tuba zai ƙara muku ƙarfin arziki ƙarfin wadata bayan gaji za ku samu lafiya a jikinku haka kuma za ku samu ƙarfi wadata a cikin dukiyarku kuma ku samu albarka a cikin ƙasanku duk wannan idan kuka yi istighfari kuka tuba ga Allah ta'ala Allah ta'ala zai yi muku wannan malaman tafsiri suka ce abin da yasa ya ambaci musu ruwan sama da kuma ƙara musu ƙarfi a kan ƙarfin da suke da shi saboda su al'umma ne manoma suna ji da noma saboda haka duk manomi yana buƙatar ruwan sama kuma al'umma ne wanda take ji da ƙarfi na jiki saboda suna gine-gine masu ƙarfi da duwatsu na ƙarfinsu kuma wannan yana buƙatar a ƙara musu ƙarfi a kan ƙarfin da suke da shi shi ne a can cikin tsoron shu'ara annabi hudu alaihi salam yake tunatar da su da wannan ni'ima a tabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'batun wa tattakhiduna mafani'a la'annakum taqludun wa idha batashtum batashtum jabbarin فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم haka a can aike tunatar da su cewa ba kwa gani yadda kuke yi yadda Allah ta'ala ya ba ku ƙarfi kuna gini bi kulli ri'i cikin wani tudu idan aka ce ri'a aka ce ri'a harshen larabci shine wajen da yayi tudu yayi sama to su yana daga cikin al'adan su idan suka ga wuri yayi tudu yayi sama to sai su yi wani gini mai karfi mai tsawo yana saman gini a ciki ya zama to waje ne na shakatawa waje da jin jin dadi baki su zo su ka ciki a shakata a ji dadi ayi wannan wuri a saman gini an gane da kyau shine yake ce a tsawo a tabbuna bi kulli ri'in ayatan ku sanya wata alama dan saboda ku shakata ku saba wa Allah a ciki wace watattakhizuna masani'a la'allakum takhludun kuma kuna gine-gine kuna da ko kuna yin gini na wato ainihin benaye shine masani'a din wato al-fusuj al-mushayyada wato benaye beni akan bini a kan beni beni akan bini da kuma gini akan gini wato wannan shine karfin da suke yi وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين haka Allah Allah ta'ala yake bada labarin su yanda suke da ƙarfi suke gini da dukkan cikin duwatsu su kura dutse su faffasa shi su maida shi wato su gini a beni a samansa kuma ba beni ɗaya ba ba biyu ba benaye ne ɗaya akan ɗaya an gane abin da nake nufi duk wannan aikin su ne sannan kuma gashi suna noma وجنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم wannan shine abin da yasa yake tunatar da su idan har suka yi istighfari suka tuba ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yumsilu samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma ya kara muku karfi akan karfi ku al'umma ce wanda take da karfi malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wataala bai a doron kasa al'umma mai ƙarfin jiki kamar al'ummar adawa daga jirin jikinsu ba kamar su ɗaya ƙarami daga cikinsu ana auna masa zira'i talatin zira'i talatin azan ya fi wannan masallaci kusan sau biyu wannan ɗan gajere ne daga cikinsu balle dogo daga cikinsu allah ne ya san garmansa ƙafansa idan ya daɗa ta a ƙasa ta aje alama in ka zo ka ga da zaka ce wani gini ne ya fadi a shi kafan mutum ne an gane abin da nake nufi to al'umma ne manya manya Allah ubangi subhanahu wataala yayi ta a doron kasa duk da haka Allah ta'ala yace da annabi Abu alaihi salam ka gaya musu duk da wannan karfin su idan suka yi istighfari suka tuba Allah ta'ala zai kara musu karfi akan karfin su amma idan ba su tuba ba ba su yi imani ba to ai karfin su kan ba komai ba a wajen Allah ta'ala su kansu tsabagen karfi da suka dishi Allah ta'ala yana bada labarin da cikin sura Fussilat fa amma 'adu fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa har su kansu suke furta da bakin sake wane ne ya isa yana iya jaja mu da karfi wane ne ya fi mu ƙarfi na jiki ai babu shi a doron ƙasa Allah ta rike a wani mai rau annan Allah da zai khalaqahu huwa ashaddu minhu quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun shine anan abinda annabi Hud alaihi salam yake kiran su gare sa kenan thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum mijraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum malamu suka ce wannan ashe alama ne na cewa istighfari da tuba ga Allah subhanahu wataala yana kawo al'umma arziki sosai sai da bai tsammani ba zai saukar da ruwan sama mai albarka kuma zai ba da ƙarfi na jiki ƙarfi na wadata ƙarfi na arziki shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ne zabci istighfari to Allah ubangi subhanahu wataala zai sanya masa daga duk wani kunci da zai shiga masa zai ba ta mafita duk wata damuwa da za ta dame shi Allah ta'ala sai ya sai ya yaye masa sannan kuma Allah ta'ala zai arzuka shi ta inda ba zai taba tsammani maganin talauci shine istighfari su ba ga ubangiji subhanahu wata'ala maganin damuna mai albarka shine istighfari da tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala maganin zuriya mai albarka shine istighfari ga tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala wa yamdilukum bi amwalin wa banina haka kuma maganin lafiyar jiki wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum nan kuma cikin sura ko a farko farko wannan sura wa an taghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sai ta menene yumatti'ukum mata'an hasanan zai jiyar da ku rayuwar duniya mai daɗi ma'ana idan kana so ka samu rayuwar duniya ta yi ma daɗi duniyan kada ta yi ma yarda to istaghfiru rabbakum yau da istighfari ga ubangiji subhanahu wataala Allah ubangiji subhanahu wataala sai ya rufe muku asiri a duniya ta yadda duniyan ba za ta taba yin ku yanga ba duk wani kunci da bala'i da mutum zai shiga a cikin sa to mafita daga cikin shi ne istighfari maganin dauke bala'i da fitina shi ne istighfari maganin kwanciyar hankali da natsuwa shi ne istighfari maganin tarbiyar yara su tarbiyar su tarbiya mai kyau kai uba ka dinga istighfari ka yawaita istighfari ka sa su ma su koyi istighfari an gane abin da nake nufi wannan kaɗan daga cikin fa'idodin istighfari da kuma falalansa wanda wannan sura wannan jumla take mana ishara zuwa gare sa thumma tubu ilayhi wa anta ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين kada ba kada fa ku juye baya kun kafirta kun kasance mujrimai sun bujir kun kun bujire man kun saba wa Allah abinda na faɗa muku a wannan kunne ya fita daga wannan kunne kada ku yi wannan fa ku karbi abinda na faɗa muku dinnan da hannu biyu ku yi aiki da shi kada ku bujire man haka annabi hud alaihi salam ya isar musu da wannan sako to ka saurari su ma ga amsar da suka ba suka ce da shi qalu ya hud ya kai dan hud ya kai hud din nan ba ji ina la bi bayyina ba wani hujja da ka zo da da ka zo mana da ita ba duk wannan kalamai da kake faɗa babu hujja a ciki babu mu'jiza a ciki baka zo mana da hujja ba baka zo mana da mu'jiza ba sabili da haka mu kuma ba za mu taba yarda ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli mu ba zai taba yiwa ba mu bar bautata wa guma kafo saboda abin da ka faɗa wa ma nahnu laka bi mu'minin mu kuma san ba za mu yi imani da kai ba ba za mu gaskata ka ba kaga sun zarge shi da cewa bai zai bai zo musu da aya ba bai zo musu da mu'jiza ba alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ma min nabiyyin illa wa qad utiya min almu'jizati ma misluhu amana alaihi albashar babu wani annabi face illa ubangi ta'ala zai basa daga cikin mu'jizoji ayan da zai ce za ta sa wasu daga cikin al'ummarsa za su yi imani da shi babu wani annabi manzo da zai zo wa al'ummarsa ba shi da aya ba shi da mu'jiza babu ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ladhi utituhu wahyan ni kuma abinda aka bani shi wahayi ne qur'ani ne ya zama babbar ayata babbar mu'jiza ta fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah ina fata da wannan alqur'ani da aka bani shi zan fi su zan wuce su zan tsara su yawan mutane a gobe kiyama to sabili da haka fadan su cewa ga annabi hudu alaihi salam bai zo musu da mu'jiza ba wannan ƙarya ne ya zo musu da mu'jiza to sai da mu'jiza ba ta yi musu amfani ba ba su kalle ta ba da idon daraja balle su yi imani da ita to shine suka yi inkarinta anan suka ce da shi ma ji kana bi bayyana kuma suka ce da shi sab wa ma nahnu bi tariki aliyatina an qawli mu ba za mu daina bautata wa goma kan mu ba saboda maganar da kake faɗa mana wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma mu ba za mu imani da kai ba in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu mu kan abin da muna gani kawai wasu daga cikin gumakan mu ne sun tsine maka illa taraka ba'du alihatina bisu wasu daga cikin gumakan mu ne suka tsine ma sun kwashe ma albarka shine tana faɗa wa'annan maganganu marasa daɗi marasa kima ba da hankali ka suke faɗa ba gumakan mu ne su sun bata rai a kanka shi ne kana faɗa wa'annan kalamai dan Allah ka ji maka wani magana wai annabi hudu alaihi salam shine gumakan su wai sun tsine masa sun kwashe masa albarka shine yana faɗa abin da ba daɗi yana faɗa abin da ba kyau yana yana hadayan yana faɗa magana mara tushe an gane abin da nake nufi wannan duk hujjar mutumin da ba shi da hujja in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu ta yaya zaka faɗa mutumin da ya fi ka hankali ya fi ka basira ya fi ka ilimi ya fi ka wayo ka ce da shi wai shi ba shi da hankali kai kana da hankali zai taɓa yiwa ne to kaga wannan mutumin da ya rasa imani ka ba abin da ba zai faɗa ba kuna gane waje ba sai yake da su qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni yake da su ni kam ina shaidawa Allah tabaraka wa ta'ala bi ma'ana Allah shine abin shaida a gare ni abun nan da na zo muku da shi daga gare sa ne Allah shine abin shaida a gare ni kuma zan sa Allah ya zamanto shaida har ila yau akan cewa ni na isar da sako zuwa gare sa zuwa gare ku kuma ko ba ku shaida fa har ila yau ku zamanto shaida akan cewa anni bari'u mimma tushrikun lalle ni kan na bar'anta da kire hannu hannaye na kwata kwata gabaki daya daga cikin abun da kuke bauta ta masa na shirka ko bayan Allah to wallahi na kire hannu na silsilan ni ba ruwana da wannan kafirci da wannan shirkan da kuke yi ku zaman to shaida a gare ni ni na kire hannu na ba na tare da ku ban goya muku baya ba kuma ba zan taɓa goya muku baya ba akan wannan fasadi akan wannan kafirci kuma Allah shine abin shaida akan wannan kun gane jama'a fakiduni jami'an saboda haka ya rage na ku ku hada kanku gabaki ɗaya a kaina ku yi min kaidi ku hada kanku gabaki ɗaya a kaina dan ku yi shawara a kaina wajen ku kashe ni ko ku burkushe ni ko ku danne ni ko ku yi dai wata mugunta a kaina ku haɗa kai gabaki ɗaya a kaina fa ki duni jami'an thumma la tunzirun sannan ma kada ma ku bani dama ko da na minti ɗaya in samu sauki ko in samu numfashi ko in samu jin daɗi ku haɗa kai dan ku murkushe ni ku haɗa kai dan ku kashe ni ku haɗa kai dan ku kore ni ku haɗa kai dan ku yi duk wata mugunta da kuke so ba abin da za ku yi min saboda inni tawakkaltu ala Allah an gane abin da nake nufi malaman suka ce wannan ma kadai ya isa mu'jiza daga cikin mu'jizozin Annabi Hud alaihi salam ta yaya shi mutum daya kakan ya tinkari wannan jama'a wannan al'umma na adawa karfi gardaye masu karfi karfi da irin wayannan mutane kuma shi kadai ya ce musu fakiduni jami'an duk ku hada kanku a kaina ku yi duk abin da kuke so don ku isar min da cuta ko kuma da mugunta ku cutar da ni ku yi abin da kuke so kar ku ba ni daman sauke wallahi ni na dogara da Allah ba abin da zai same ni suka ce wannan ma ya ishe shi mu'jiza shi kwaya daya kacal ya tinkari duk wannan al'umma wannan jama'a ya ce gani nan a shirye ne ko a shirye nake na dama da ku na yi da ku duk wani yaƙi duk wani fada duk wani abu da kuke so ku yi a kaina ku yi wallahi ba zan daina ba ba zan fata ba sai dai ku ku gaje wajiza ne take kuma cikin wajizan Allah subhanahu wataala kun gane abin da nake nufi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah lalle ni kan na dogara da Allah na fawwala al'amari na ga ubangiji na subhanahu wataala na san cewa babu wani abin da zai same ni na cutarwa ko mugunta ko sihiri ko adawa ko ma menene sai abin da Allah ya rubuta ya same ni inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ubangiji na ne kuma ubangijinku sabili da ka bazan ji tsoron ku ba ku bar gani wai kuna zare min ido kun hada kai akan a kaina kuna gani kuna faɗa bakar magana kamar in ji tsoron idan ji tsoron ku bazan ji tsoron ku ba har annabi Hud alaihi salam yake faɗa wa al'ummarsa kuma irin sa da in ba ku manta ba annabi Nuh alaihi salam ya faɗa wa al'ummarsa a cikin suratu Yunus watul alaihim naba nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون قلنا زي ساميني شما هكا النبي نوح عليه السلام يفدا ومتانيسا يشهد يا قوم يا قوم متانينا إن كان كبر عليكم مقامي in dai zama na a duniya rayuwa ta ina raye ne na dame ku kuna so in mutu in kun kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi kuma dan saboda ina kiran ku zuwa ga Allah ina karantar da ku ina cewa ku da ku mutu da wa Allah wannan shine ya dame ku to ku sani fa Allah tawakkal ni na dogara ne da Allah kuma sai ku je fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku je ku hada kanku a tsakaninku kai ba ma ku kaɗai ma bani adam hatta ma gumaban ku faɗu tare da ku don su taimaka muku fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghamma sannan kuma kar ma ku yi wata wata kar kar ma ku ce kai wannan fa idan kun kashe shi za mu yi nadama kar ma ku kashe wani kun kashe ni ko za ku yi nadama ko wani abu zai faru ni ba zai dame ni ba ku je ku haɗa kai da ku da wanda za su goya muku baya da gumakanku gabaki ɗaya ku zo dan ku afka min ku cutar da ni kada ku bani dama in huta ku yi in za ku ya ku yi ni dai fa Allah tawakkal ina ji kun gane abin da nake nufi kun ga yadda da'awar annabawa take kama da juna abin da annabi hudu annabi nu alaihi salam ya faɗa irin sa ne ga annabi hudu alaihi salam anan ma ya faɗa wa al'ummarsa lokacin da suka gaya masa in naqulu inda taraka ba'd aliyatina bisu sai qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum irin sa da kuma abinda ya faru da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraishawa da mala'u da jama'o'i sun taru sun hada kai sun hada gayya akan za su afka masa yaƙi aka tura masa aje a gaya masa nu'ayyu ibn mas'ud ita kaje ka bashi labari da shi da sabansa alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum yace menene fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel inni tawakkaltu 'ala Allah ina jin gane abin da nake nufi to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa abin da suka faɗa da aka ja musu ai gashi an taro muku an yi muku gayya za a zo a yi muku za a kashe ku ba za a bar kowa ba cikin ku fakhshawhum ku ji tsoron wayannan mutane Allah ta yake fazadahum imanan ashe wannan abu kan ba komai ba sai dai ya ƙara musu imani akan imanin wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to malamu suka ce haka ya kamata ya zama to musulmi jarimi mai shaja'a wanda zai dogara da Allah ta'ala kadai tsoron masu tsoratar da masu tsoro wanda za su tsoratar da kai kada su ba ka tsoro in kana kan tafarki na gaskiya kana kiran mutane zuwa kan gaskiya kana kan tafarki mai kyau ka faɗi abin da Allah ta'ala ya sawwaka maka na gaskiya wani ya ji kai masa daɗi wani ya ji kai masa daɗi ya rage wa jama'a kai dai ka sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya rataya maka kuma ka dinga dogara ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana tare da wanda yake tawakkuli da shi inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ma min dabba wato babu wata halitta kina ma'anar dabba babu wata halitta wadda take doron ƙasa halittar bani adama ne ko aljani ne ko shaidanu ne ko dabbobi na gida ne ko dabbobin jeji ne ko dabbobin ruwa ne ko ma menene wanda kun gani da wanda ba ku gani ba da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba da baki daya sunansa dabba ne a ƙasa babu wata dabba wadda take doron ƙasa illa huwa akhidun bi nasiyatiha face sai Allah ta'ala yana rike da goshiyarta Allah ta'ala yana rike da goshin kowace dabba kaga goshin mutum shine gaban kansa mutum ka rike goshin sa haka ka daure shi ina zai gudu ina zai tafi ai ko dabba ma in ana so a kama ta a yi daidai da ake so za a daure ta daga kai daga goshin ta kaga lokacin da an sa mata lanzami a goshin ta maganar ta ya kare za ta sallama ta miƙe to haka dukkanin halittun Allah tabaraka wa ta'ala haka suke a gojin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya rike kowa daga goshin sa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha sai shi Allah kadai shine wanda yake rike da goshin ta saboda haka ba yadda za a kai wani makhluki ya cutar da kai in Allah ta'ala bai ga da ba ya cutar da kai ba jama'a kuna gane abin da nake nufi bari in ba ku wata kissa na tsabagen tawakkuli ga ubangiji subhanahu wata'ala ga wani daga cikin manya manyan waliyan Allah tabaraka wata'ala shine shekul islam Sheikh Ibrahim Ilyas al-Qawlaqi Allah shi kara masa yadda a zamaninsa a garin Silingala akwai lokacin da an yi ta haɗa masa kai mutane da hukuma da jama'a da ƙasashe da suke makwabtaka da Silingala da mene duk an haɗa kai a kan shi Shekul Islam saboda ana so a taka masa birki akan da'awar da yake wa al'umma da kiran mutane zuwa ga ibadar Allah ko kana da labari Sheikhul Islam lokaci guda ɗaya rana ɗaya Kirista da wanda ba musulmi ba addinai daban-daban sun zanna a gabansa sama da mutane dubu hudu a lokaci ɗaya suka musulunta su karɓi la ilaha illallah a garin Sulitala. Gari gabaki ɗaya a cikinta babu wanda yana cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a wancan lokaci amma da ya sa kafansa a cikin wannan gari kwana uku yana karantar da su a yini na uku gabaki daya babban gari kuka ce da shi bulama kuka ce da shi lawar kuka ce da shi aja kuka ce da shi sarkin gari ko ma mene babban garin mai gari na gabaki daya tara al'ummansa sama da mutane dubu hudu ya aza su a gabansa yace da shi ya shehi ga wa'annan su za su karɓi musulunci duk suka musulunta yawo yana yi gari gari kauye kauye dan saboda me saboda kawai ya isar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ga al'ummar musulmi a tarihin al'umma na kasar west africa shekaru 300 zuwa na wannan lokacin mu ba a taba samun mutumin da wanda a dalilinsa al'umma ta shiga addinin musulunci wanda ba musulmai ba suka musulunta sama da adadin da ba a san adadin su ba kamar Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim ya san kauna wannan komai iyinsa in dai yana yin adalci zai faɗi wannan kalma na taɓa jin wani wanda shi baya son tijjaniya shi ma ya faɗa yake ni ba na son tijjaniya amma kuma ina ba da shaida akan Sheikh Ibrahim ya san kauna a zamanin da ya rayu daga zamaninsa zuwa lokacin mu ne yanzu ba wanda ya yi wa addinin musulunci hidima kamar yadda shi shi tsibirai ya yi masa hidima yake ba a taɓa samun mutumin da ya musulantar da al'umma kamar ba ko ba a taɓa samun mutumin da duk inda zai tafi garin da zai shiga zai yi masallatai zai yi makarantu zai yi zawiyoyi jama'a jama'a ya je ya buɗe wa'annan masallaci ya buɗe wa'annan masallaci da sunan cewa an yi intima'i almajiransa ne zuwa gare sa za su yi shi yake da wannan alfahari ba a taɓa samu a cikin al'umma na West Africa a cikin zamani daga shekaru 200-300 zuwa nan kamar abin da su shekul Islam ya yi sa. To da hakan ne abun ya dami wanda ba musulmai ba, kasashen waje can America, England, Faransa da mai da mai an haɗa kai a kan cewa dole ne a taka masa kuɗi. An ja kunnen gwamnatin wasan zamani ta hana shi wa'azi, ta hana shi wannan. Shugaban ƙasa ya rubuta maka takarda yake da shi ya kai Sheikh Ibrahim ga labari ya zo mana abu ne wanda ya fi ƙarfin mu saboda haka abun nan da kake yi na karantarwa da da'awa a cikin masallacinka da mene ka daina shi daga yau ba ma so ka fita daga gidanka ya karanta takarda sai ya sanya su juye bayan takarda saboda akwai bayan ta ba gaba rubutu akwai MC ya dauki bayo ya rubuta takardarsa ne yake masa ina mai girmama ka a matsayinka na shugaba a gare ni a cikin kasa amma kuma wannan baya nuna cewa in bar aiki wa addini na saboda kai sabili da haka ba zan shiga rayuwarka ba har ka na duniya kar ka shiga rayuwa ta harka na na addini ba wanda zai hana ni fita daga gidana in je masallaci in yi sallah in karantar da ya kai wannan aka sake tura masa jama'a suka ce ana yin abun da gaskiya ba ba a so ka yi ka daina yake ba zan daina ba to sai washe gari kuma ya dace ranar juma'a an tura sojoji bataliyoyi iri-iri an zo an toshe hanyoyi kofa ko ta ina tun daga kofar gidansa har kofar masallacinsa wajen nan duk an mamaye ana hana kar ya fita kar ya je masallaci kar ya yi sallah kar ya yi wa'azi kar ya yi huduba al'ummarsa almajiransa jama'ar masallaci kan sun taru a masallaci suna jiran limami shi kuma bai wakiltar da kowa ba daidai lokacin fitansa da yayi yayi wanka ya sa kaya mai kyau ya sa alkifansa ya dauki sannansa a gabansa ya bude kofa yazo yana tafiya dab dab dab sojojin nan ko ta ina suna ganin sa wallahi ba wanda ya bude masa baki ya hana shi fitar ta tafi yana ta tafiye yana ta tafiye yana ta tafiye yana ta tafiya har ya zo masallaci ya shiga ya hau minbari ya yi khutba ya faɗi a cikin ta alhamdulillahi alladhi a'azza dinahu wa khadala a'da'ahu godiya ta tabbata ga Allah da ya daukaka addinin sa kuma ya kaskanta makiyansa dan gane abin da nake nufi inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhudun bi nasiyatiha in kaga mutum yana yin abu a boye a boye yana tsoro tsoro to dama bai ji tsoron Allah ba bai yi tawakkuli ga Allah ba addini ba a kame kame addini ana yin sa ne straight forward ka daina bayyana boye aqidarka ka daina boye manhabarka ka daina boye hawiyarka a matsayinka na musulmi duk inda Allah subhanahu wataala ya azaka ya kai ka kafita ya kamata a san da cewa kai musulmi ne salihi mai tsoron Allah kuma lokacin sallah kana sallah fara kula sallar da sallanka kana kula da addininka ba ruwanka da kowa idan kai haka ka ji tsoron Allah ka dogara da Allah to babu wanda ya isa ya cutar da kai ba min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na subhanahu wataala kam yana kan tafarki mai kyau bi ma'ana ubangiji na ta'ala adili ne mai adalci ne mai kwatanta adalci ne kowace dabba kowace halitta zai ba ta haƙƙinta babu cutarwa wala yuzlimu rabbuka ahada wannan jumlar wannan aya inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim ya zo irinta a cikin wani addu'a na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda a sayidina abu darda Allah shi kara masa yadda yake roito hadisi yake ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'a rana ɗaya to ya kwantar da hankali in dai ana gobara gobara ba za ta taɓa masa shagon sa ko gidansa in dai ana wani bala'i ko musiba ba zai same sa ba sayidina abu darda yana faɗa wannan lokacin da yana cikin gidansa sai wasu daga cikin makwabtansa ko almajiransa sun shiga masa abuje suna gaya masa ya abar darda ai wuta ne gobara ne ta tashi a anguwa a gidanka gobara ne mai ƙarfi gidanka kan yanzu ba abin da za ta bari a cikinsa abin darda ya yi murmushi da ya ce a Allah ba zai yi min wannan ba wai gobara a gidana ne abin darda gobara ba za ta tashi ba suka ce mun gaya maka mun ga abu da idon ku yake ko kun ga abu da idon ku dan karyata da idon ku amma ba dan karyata da ko ba idon ku ne wata kila bata ga daidai ba saboda ni ina da imani da Allah na da manzona sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ki duk wanda ya faɗi wannan addu'a so daya a yini a rana to ko gobara ta tashi ba za ta taba ki ba hasara za a yi ne banda shi ko musifa ko wani bala'i ko wani wani abu in zai faru to Allah ta'ala zai istisna'in sa banda shi shi wannan abu ba zai faru da shi ba yace ni ko na karanta wannan addu'a da sassani bayan na sallan asuba ina wannan abun zai same ni sai karanta musu addu'a Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذا قضى الله أمرا فإنما يقول كن فيكون أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وهواها ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قلنا شيء بعد مشتاهي لنكي صنع آمن آية به yake ni kuna faɗa wannan addu'a saboda ka ina da imani wannan gobara ba ta taɓa ni ba to haka da ya faɗa ya tashi ya bi mutane sai dai ya duba a ce gidan makwabtansa ne wannan makwabci na wannan gefe na hannun dama gidansa ya kone wannan mana hannun hagu gidansa ya kone shi gidansa lami lafiya abin da ya same shi kun ga dai addu'a na maganin gobara an gane abin da nake nufi saboda haka wanda zai yi ta da safe har zuwa dare Allah zai kare shi wanda ya yi ta dare har zuwa safe Allah ta'ala zai kare shi Allah ya kare mu ya kare mana al'umma gabaki daya bil munasaba kuma duk wanda suka fada a cikin wannan bala'i gobara ta yi musu kafara Allah ubangi subhanahu wataala ya sa musu kafara Allah ta'ala ya yaye musu abinda ya same su inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum yake da su fa in tawallaw idan har kuka suka juye baya to ku sani fa ni kam na riga na isar muku sakon da aka tura ni da ita qad abnautukum ma usitu bihi ilaykum abunda Allah ya tura ni da shi zuwa gare ku na riga na isar na so da amana daga gare ni ku dauka ko kar ku dauka wannan na Allah ne haka Allah ta'ala yayi min in alayya innal bala to ni kuma na isar da sako ko kuma fa ku sani fa ba ku gagari Allah ba da komai bar ganin girmanku da faɗin jikinku Allah in ya ga dama lokaci ɗaya sai ya tafiyar da ku gabaci ɗayanku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum sai ya dawo ya khalifantar da wasu al'umma wasu jama'a banda ku su bautata masa su kadaita shi a cikin ibada ko kuma ya hallaka ku ya saku a cikin azaba wala tadurrunahu shay'a ba ku ita ku cutar da Allah koda da kadan ba saboda ibadar ku tsoronku na Allah, taƙawanku, ambatonku, zikirinku, amalinku, saliha duk kuna yin ta ne wa kanku, man amila salihan fali nafsi. Haka kafirci da zunubai da sabawa Allah da yin abin da ba daidai ba da duk wata tsiya mutum yana yin ta al'umma tana yin ta ne wa kanta tana cutar da kanta ne bala ba za ta cutar da Allah ta'ala ko da kaɗan ba. Allah zunubai ba sa cutar da shi haka kuma lada da aikin alkhairi baya karawa Allah ta'ala wani abu a cikin kwanci haka Allah ta'ala ya fada ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kan ala atqa qalbi rajul rajul wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا saboda haka Allah ta'ala wadatacce ne alghina almutlaq ya ayyuhan nasu antum alfuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyyul hamid fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'a fa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle ubangiji na ta'ala kan yana kiyaye komai komai yana karkashin idonsa da kulawarsa yana sane da komai ya kuma sa mala'ikunsa sun rubuta sun lissafa komai kuma komai yana nan a gaban ubangiji ta'ala ko da daidai da musqala zarra mutum ya aikata shi Allah ya kiyaye masa shi ba za a manta ba ba za a tauye ba ko da musqala zarra ne na zinubi na tsiya shi ma yana nan Allah ya kiyaye shi an rubuta shi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lalle ubangiji na ta'ala ya kiyaye komai ya lissafa komai yana sane da komai komai kuma yana da kashin ikonsa ba abin da yake koyo masa saboda haka ku aikata alkhairi idan kuna son kuta a gobe kiyama daga azabar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya kuta da ku daga azabansa to kissan ba ta kare ba amma lokaci yayi bayan da zamu yi kuma sai mu tsaya saboda lokaci yayi amma insha Allah ta'ala gobe za mu daura mu ƙara sakinsa inda sauran lokaci kuma mu je kissa ta gaba Allah ta'ala ya taimaka mana abun da muka faɗa ya zama su dai Allah ta'ala ba mu ladansa wanda akwai kuskure Allah shi ya fi mana shi Allah ya karbi azumin mu ya karbi ibadan mu marasa lafiya daga cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya rahamce su tsautsayi da bala'i da fitintino da tashin hankali da tsadar kayayyaki da al'amura da al'ummar mu take fama da shi a Najeriya gabaki daya mu a nan a kasar Borno Allah wani subhanahu wa ta'ala yayi mana Allah ta'ala ba mu lafiya Allah ya wazar da zaman lafiya Allah ya arzuka mu arziki mai albarka Allah ya ba mu lafiya mai albarka ya ba mu ilimi mai albarka ya ba mu zuriya mai albarka Allah ta'ala ya yassara mana ya karbi azumin mu da ibadan mu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم